بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله من جمع دوكك da ya sake haɗa mu ci gaba da karatunmu na littafin fadlul islam tare da sharhinsa fadlul islam na malam muhammad bin abdullahab tare da sharhinsa malam salih ali sheikh a wannan yammaci na litinin sha biyar ga watan juma'a ula shekara ta 1438 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin miladiya za mu tashi darasi na talatin da bakwai a tsakiyar sharhin da malam sale ali sheke ke mana na asar da aka ruwaito shi daga abu darda abu darda'i daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam mun dan fara ba mu nisa ba dai ina jin dama ko za mu tashi inda yake cewa qala inna hadha afdalu mimman ya'ti bi amsalil jibal ibadatan yawa amma ba laifin da mun dan yi nisa da yan makonni kamar biyu ba a karatun ba mu ɗauko asar ɗin daga farkon sa yadda yake don mu tuno ko da dai ba mu karanta gaba ɗayan sharhin ba mu ji gundarin asar ɗin da maganar ta abu darda sannan sai mu ɗora akan sharhi ɗin insha Allah ta'ala bismillah inda ce qala ba'daha wa an abi darda'i a sama a wannan shafin dai fakara ta biyu ai littafin naka daban to inda yake cewa an abi darda'i radiyallahu anhu qala ya habbaza nawmul akyasi wa iftaruhum كيف يغبنون سهر الحمق وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين وأنا شيني أثر به yace babban abin so ne shine ya habbaza naumul akiyasi ana kama yace na fi son naumul akiyasi baccin masu kaifin hankali Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi inna lillahi ibadan mene futana wannan ashabul fitna su ne ake nufi da al'akiyar wato mutane masu basira masu kaifin hankali masu hangen nesa masu fahimtar abu su sanya shi a mahallin da ya dace su ne akiyas don mun san akwai fitna da ta'un akwai kuma fitina da ta'un fitina Allah kiyaye mu jarabawa da duk matsala fitna kuma in ka sa ta'un shine basira da kaifin hankali da saurin ka fahimci abu ka san mutane kowa da irin darajar da Allah ya masa gwargwadon fahimta wani ishara kaɗan yasa ake cewa ishara ta isa mai hankali wani kuma idan baka fito kuru-kuru kayi magana ba ba zai gane ka ba yawwa to saboda gwargwadon kaifin hankali da fahimtar mutum to shi ne ke cewa su masu kaifin hankali baccinsu da iftaruhum da kuma barin azuminsu wato shan ruwa ya zama sun wuni ba azumi yace kaifa yaghbinuna ya suke kamar kace kamar suna wayo ga ko kuma suna kaskanta suna nuna in an ce gabin shine ka ci nasara akan abu mun yi magana akan wannan ko kan kamar a ce a ciniki a yi mutum a rubuta mutum ana cewa gobina ba ka ce a cuce shi ba amma dai an yi rinjaye dai a kansa shine asalin gabin da Allah madauki ke kiran ranar kiyama yau mutagabun yau tunda kowa ta kansa yake yana kokarin ya samu rabon sa ya zama shine ya ci nasara akan wani to sai ce kaifa yaghbiduna sahar alhamqa sahar shine barin bacci mutum ya kwana bai bacci ba na wawaye sune alhamqa jam'in al-ahmaq wa saumahum da kuma azumin su abin da yake nufi anan mutumin da yake ba shi da wayo zai ta ƙiyamun laili baya bacci da rana kuma ya azumi baya shan ruwa tare da cewa akwai wasu abubuwan da suka fi wannan muhimmanci a gare shi bai fahimce su ba da su yayi menene abin da ya fi muhimmanci aikin zuciya tsarkinta ikhlasinta da kuma bin sharuɗan karɓar aiki ko da aiki kaɗan mutum ya yi tare da ikhlasi da mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran sharuɗa da na a'malul qulub wanda suke sa domin ibadar zuci tafi ibadar zahiri da ake gani muhimmanci a wurin ubangiji da kuma karbuwa to shine abin da yake nufi waɗannan da za su kwana suna sallah kullum suna azumi sai kira su hamka ba wai saboda wannan aikin ba a'a saboda abin da suka gafala daga barinsa na wani abin da ya fi wannan muhimmanci su ko waɗancan al'akiyas sun fahimci waɗancan abubuwa na amalul qulub suka fi mai da hankali da su da ikhlasin su da tsayusa ina jin ba kuma tabi dumin wannan sharhin makon da ya gabata ai wancan darasi da ya gabata to duk dai akan wannan sai ce wala mithqalu dharratin min birrin gwargwadon ƙwayar zarra na aikin da'a ma'a taqwa tare da tsoron Allah wa yaqin to wannan sune ayyukan zuciyar da aka rasa a gun hamqa a samu gwargwadon ƙwayar zarra na aikin da'a tare da taqwa da kuma yaqini a'zamu wa afdalu wa arjahu shi yafi girma yafi falala yafi rinjaye min asqalil jibali min amsalil jibali fiye da abinda yake ya kai kwatankwacin duwatsu ibadatan na ibada ya fi ibadar da mutum zai yi girman ta gwargwadon manyan duwatsu amma idan ta zama minal muztarrin daga rudaddu su a rudaddu masu aiki suna ji da wannan aikin mutum ya aiki da yawa ya zama yana tunanin wannan aikin kawai ya ishe shi tsira yawan sallarsa yawan azuminsa yawan sadakarsa da makamancin wannan sai rika jin aishi ya riga ya hau tudun mun tsira bai damu da a samu takawa a zuciyarsa bai damu da a samu yaƙini a zuciyarsa ba yayin waɗannan ayyuka ko kuma tare da su ko kuma kafin aikin ko bayan aiki wanda dai duk waɗannan suna daga cikin lawazim na abubuwan da ya kamata mumini ya zama ya himmantu da su wannan shine asar din sani ko mun yi zancen takaririnsa ba mu ko ya dai faɗa mana a can shi malam wannan asar al-imam ahmad ya ruwaito shi a cikin kitabu zuhud ba a musnad ba kitabu zuhud a riwaya ta 738 ibnu abid duniya shi ma ya ruwaito shi a kitabu al-yaqin kitab al-yaqin a shafi na takwas hakanan abu nu'aymin al-asfahani ya rawaito shi a cikin hilyatul auliya a juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da sha ɗaya da kuma abul futuh al-ta'i al-hamadani wanda ya rasu ɗari biyar da hamsin da biyar ya rawaito shi shi ma amma shi ya roto shi daga abu ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an ba daga abu darda'i ba ya roto shi a cikin littafinsa al-arba'in fi irshad sa'irin ila manazilil muttaqin sunan littafinsa kenan a shafi na ɗari da saba'in da tara na wannan littafi ɗin amma daga Ali bin Abi Talib ba daga Abu Darda'i ba an ruwato dukansu wannan asar ɗin wanda suka ruwato shi sun ruwato shi daga Abu Sa'idin Al-Kindi shi kuma yace amman akhbarahu an Abi Darda'i amma wasu malaman ko saboda wasu hanyoyin da aka ruwato hadisin kamar da malam Salih Ali shi ambata anan ya ce bi isnadin la ba'sa bihi kamar da zamu zo mu karanta amma mun lura da zahirin yadda isnadin yake to akwai inqita'i saboda akwai majhuli a cikin isnadin shi Abu Sa'id al-Kindi ya ce ne amman akhbarahu daga wanda ya bashi a isnadi ko ba a karbar irin a ce daga wani daga wani sai a ce daga wanda ya ruwaito ya kamata a ji wane ne wannan wanda ya ruwaito din daga Abu Darda'i to amma dai ala'ayi halin ko wannan magana ta inganta daga Abu Darda'i ko daga Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma ko bata inganta ba asalinta magana ce mai kyau bal a Ihya Ulumuddin Ghazali shi ya dangana shi ma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi marfu'i marfu'i ne ya dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam iraki a cikin takhrijin hadisan ihya ya faɗi cewa wannan hadisi lam ajidhu marfu'an kuma da ma haka yake ba marfu'i bane ba maganar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam to magana ce dai dama ta malamai masu kokarin ibada da zuhudu da zaka ji irin wannan maganganun daga bakin su kuma magana ce ta hikima ko ta inganta daga Abu Darda'i bal wasu malaman kamar irin su Ibn Qayyim har a cikin alfawa'id ya kawo wannan asar kuma ya gina ma fa'idoji akan wannan asar din har yana ma magana yana cewa wa hadha min jawahiril kalami wa adallihi ala kamali fiqhi sahabati yace wannan magana ce mai tsada magana ce kamar wato kayan karau na tsada irin gwalagwalai na maganganu da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana cikin maganganu suke nuni akan kamalar fiqhu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ce fiqhu na nufin fiqhu addini fahimtar addini umuman ba fiqhu a istilahin malamai a kamar da muke cewa littafan fiqhu ba wannan ke nufi yana nufin fahimta umuman fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa taqaddumihim ala man ba'dahum fi kulli khairin radiyallahu anhu yace wannan yana nuna gabatuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne gaba akan duk wanda ya zo bayan su fi kulli khairin a cikin duk wani alheri su ne a gaba radiyallahu anhu wannan ibnu qayyim ya ambaci wannan a cikin littafin al-fawaid shafi na 141 kuma har ya gina wasu maganganu dai masu kyau akai magana magana dai akan mai da hankali akan yin abu da yaƙini da tsoron Allah a haɗa ibada da wannan abun malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan ko da wannan asar ɗin ko babu wannan da haka babu matsala jin sharhinsa da kuma gina matsaloli a kansa na fahimta domin magana ce asalinta mai kyau to mu je ya gaya mana za mu tashi nan inda yake cewa قال إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عبادة هو نني إن ذا متاشي يسي للي ونن يافي شيني ما في بيتي في يد وان دزيزو دا غرغدن جلمن دواسو na ibada wato aikata ibada da ta kai girman duwatsu walakinahu min al-mughtarrin bi kasrati ibadatihi amma ya zama yana cikin waɗanda suke ruduwa da yawan ibadarsu ruɗuwa ɗaya ce daga cikin cututtuka na zuciya da Allah kan jarrabi bawa da su kuma sukan samu ta ɓangarori da yawa akwai ruɗuwa ta ɓangaren ibada ita ce wadda ake magana a nan mutum yana aikata ibada ya riƙa jin wannan ibadar da yake yi ta ishe shi tsira yana ganin ya gama komai shi yanzu kawai abin da ya rage masa kawai ya mutu kamar yana da tabbacin cewa shi ya tsira aljanna kawai zai tafi to Allah baya san wannan kullum duk abin da za ka yi ka sa raja'i ne mai ƙarfi raja'i daban yankewa kuma ƙat ka ce ka gama samun tsira shi kuma daban wannan na ƙarshen ba a san sa amma ka riƙa sa fata tare da tsoro ma ko za a karɓa ko ba za a karɓa saboda yadda Allah maɗauki ya siffanta muminai kamar da za mu zo mu ji mala ya kawo mana nan ba sai na ambata mana ba yanzu akwai ruɗi har yanzu ta ɓangaren yau kafin mu je nan ruɗuwa har yanzu a ɓangaren ibada tana da alaƙa da al'ijab mutum ya riƙa jiji da kansa cewa shi mai ibada ne yana ƙoƙarin nunawa ko bai nuna ba dai a zuciyarsa yana jin shi gaskiya fa ba za a sa shi a cikin lalatattu ba shi baya cikin waɗanda za a ce musu sun cancanci a zarge su ko sun cancanci shiga wuta yana gamsar da zuciyarsa kuma ko ka samu cewa tare da haka yana nuna wa mutane cewa shi fa mai kaza ne shi fa mai kaza ne shi mai tashin sallar dare ne ai duk litinin alhamis baya barinsa sai ya azumi duk ko kuma yana azumin annabi dawo da duk kowace rana yana tsallake ɗaya da makamancin wannan wannan gururi shi ne ake ce ma gururi ko mutum a sami gururi ta ɓangaren yawan zikiri mutum ya zauna yana ta zikiri sai ce ai shi yanzu zikirin da yawa Allah ai gaskiya alhamdulillah gaskiya ne alhamdulillah to amma kada ya rika jin cewa wannan ya aishe shi tsira wannan fa ba ina nufin waɗanda a cikin masu bin harkokin sufaye za ka ji wani yana faɗar irin wannan maganar cewa ai su yanzu sun yi istighfari istighfarin da suka yi adadinsa ya yi yawan da in ma ba ana bin istighfarin da 'yan zunubai ba to gaskiya istighfarin ya yi yawa ma'ana wai shi istighfari in yi yawa akwai buƙatar wai a riƙe masa 'yan zunubai don ya samu abin da zai ci to ba irin wannan nake magana ba wannan gururi ne na shaidan aslan kuma da yake baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwar malamai ko malaman kirki a kowane zamani ballantana magabata wannan shaidana ce sosai mutum kada ya shiga cikin wannan tunani babu wata hanya da mutum zai fassara irin wannan zancen ba shi da kyau domin mutumin kirki dai na Allah ba zai taɓa baiwa kansa damar ya ce gashi ya shiga wani hali bari ya saba wa Allah har yana ganin uzuri ne ma ya saba wa Allah cewa yana da wani aiki mai kyau da zai samu abin da zai ci kamar yana ɗaukar ladan da za a bashi a lahira ba dan falalar Allah bane cancanta saye ko idan mai irin wannan abin yana ganin kamar ya cancanta ne eh lamarin Allah ko dan ba da ladansa ba cancanta bane magana ce ta falalar Allah domin duk cikinmu babu wanda ya isa ya ibadar da za ta saya masa wata ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin Allah guda ɗaya da ya masa yau da haka duk abin da Allah ya mana na lada da shiga aljanna a muna fata kuma mu samu haka ɗin to falala ce daga gare shi ba cancanta ba ce to sannan akwai ikhtirari har yanzu ta ɓangaren ilimi makafin zo kan wannan ina tuna wata magana ta sa'id bin jubair da yake cewa wata magana da da ya faɗe ta sai da aka tambaye shi akar maka Allah yaya haka me kake nufi yana cewa da khala rajulun aljannata bi ma'asiya wa da khala rajulun aljannata bi ta'a ai za ku yi tambaya me ya zance zai zama haka to an tambaye shi shi kansa sa'id ibn jubair sai yake cewa wani mutum ya aikata saban Allah amma yana ta tsoron Allah yana ta tsoron Allah kada ya kama shi sai mutu akan halin wannan saban amma kuma cikin tsoron ya aka ya jefa kansa cikin wannan akwai nadama tare da tsoro to sai Allah ya dubi zuciyarsa wannan nadamar da tsoron sai gafarta masa sai shiga aljanna shi kuma wani ya shiga wuta ko da khala rajulun annara shi kuma bi ta'ati yana aikin da'a ne yana aikin da'a amma yana jin gururi yana ruduwa da cewa shi yayi aiki wannan aikin ya ishe shi shiga aljanna sai Allah ya ce masa ba haka bane ka rudu kana ga kamar aikin ka ne kawai ya ishe ka sai ya sa shi a wuta shine maganar Sa'id ibn Jubair da ya faɗa aka tambaye shi shine fassara wannan maganar yace ga abin da ake nufi da haka ba a san mutum ya samu gururi ya rika ruda kansa cewa ya kai wani matsayi ko a ibada ko kuma a bangare na biyu shine bangaren ilimi shine wanda nake so in faɗa akwai gururi bangaren ilimi mutum ya rika jin ya ƙoshi ya kai wani matsayi a ilimi ta yadda ko ba za a yi masa gyara ba ko kuma ya rika jin girman kan ba abin da bai sani ba wannan ba shi da kyau yana cikin abin da yana rage albarkar ilimi asali malamai da su ɓoye kansu ma suke idan ba bayani za su yi ba su faɗi wani abu na hukunci da aka tambaye su a kai galibi sai ga mutum baya so ya bayyana kansa ma a ce shi ne malami ibn qayyim ka karanta ilamul muqiin da yake bayanin ka'idojin fatawa da dokokin fatawa da yaya me ya kamata ko ya wajaba mufti ya siffantu da shi ya ba da labarin irin yadda da magabata suke gudun fatawa in an kawo musu in wani ya zo musu da fatawa me hukuncin kaza sai ce tafi gun walan wani ya fi ni sani su da haka suke ba irin mu bane su in daga an tambaye ka kana tunanin abun kunya ne a ce baka san abu kaza ba naka duk yadda zaka kirkiro wani jawabi ka faɗa sai ka faɗi kuma sai ka manta yadda zaka haɗu da ubangiji wannan abun shi ma wani babi ne mummuna na gururi kuma afi samun sa abun malamai Allah ya tsare mu Allah ba mu ikhlasi to haka nan a sauran ayyuka ko sadaka ko azumi ko haji ko mutum ya bugi kirjinsa haji na nawa saboda ana zancen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk mutumin da ya aikin haji zai dawo kamar yadda uwarsa ta haife shi sai ji kawai shi hajjin sa ma nawa ai ya riga ya gama shi yanzu kullun sau nawa ana kwashe zunuban duk ana shafewa ana buɗe sabon shafi daga ya je ya haji sai dai sabon shafi haka zaka ji suna faɗin wannan to irin wannan rudanin da ruduwar Allah madaukaki baya santa ku duba ko a harkar abin da ya shafi babin aƙida da hukunci akan mutane hadisin nan mashhuri da muka sha magana a kansa cikin darussa na abin da ya shafi babin al-asma'i wal ahkam mutumin da ya ga dan uwansa yana saban Allah ya masa nasiha ya ce ka bari ya wuce ya kyale shi washe gari ya ganshi yana sake yin wannan zunubin sai ce ba jiya ne maka nasiha ba ya ce eh yace ka daina ya tafi ya kyale shi ya sake ganin sa washe gari yana zunubi ya gaya masa kai ba mun yi kaza da kaza da ka bai to wallahi Allah ba zai yafe ma shine Allah madauki yace man zallazi ya ta'alla alayya wane ne wannan da yake rantsuwa cewa ba zan yi wani abu ba shine ta'alla daga ila'i wane ne mai cewa ba zan yi wani abu ba shi ne ya Allah maɗauki ya aiko a gaya wannan mutumin cewa Allah ya ce ghafartu lahu wa ahbattu amalak shi na gafarta masa kai kuma duk aikinka na ɓata shi saboda wannan menene shi kuma wururi ne daga mai wa'azi kuma haka bane rudani wato ruduwa kullum ka zama cewa kana da tawabu kana ɗaukar kanka ba komai ba kana risina ya zama zuciyar nan alaƙarka da Ubangiji da ita ya fi maka komai muhimmanci ba zancen mai mutane za su gani mai mutane za su ce ba Allah tsare mu to mu je sai ke cewa walakinahu min al-muqtarrin bi kasrati ibadatihi bi anwa'il ibadati da nau'o'in ibada aw al-muqtarrin bi jihadihi ko mai ruduwa da jihadinsa aw bi amrihi bil ma'rufi ko ruduwa da aikinsa da aikin wato umarni da aikin alheri kamar wannan da muke bada misali mai wa'azi au bi nahyihi anil munkar shine dai mai umarni da aikin alheri da kuma hani daga mummunan aiki wa mu'tabirina ko ako na'am wa mu'tab na'am wa mu'tabirina bi badlihi ko mu'tabirina yasa ko eh mu'tarrina kai ina ga mubtarri ne ya kamata tunda duk zancen da yake kenan wa mubtarrina bi bazlihi aw bi da'watihi aw bi harakatihi aw ila akhirih ko mutumin da da yake ruduwa da bada taimako yana ganin cewa duk inda aka ce ana neman taimako a aikin alheri yana bayarwa wala Allah ma wata ran har irin wannan ruduwar ta kai shi yayi gori yayi wani gori sai ba mu muka yi ma kaza ba mu muka yi kaza fa da ba mu tsaya ba da ba ai kaza ba kuma nan duk yana cikin abin da ke bata aiki mutum kamar da Allah madauki ba mu labarin haka a ƙarshen suratu al-baqara sadaqar da aka biyo bayanta bil manni wal adha me ya sakamakonta baci dan Allah madauki abin da ya faɗa kenan ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada a rika mutum gori ana cutar da shi ana tuna masa baiwar da aka yi masa Allah baya son haka in kai wa mutum dan Allah to kar ka rika cewa ni ne nema ni ne nema ai baka isa komai ba da ba komai bane ni ne ne maka kaza to Allah baya san wannan in kai wannan abun ka samu lada sai Allah ya bata aikin ladan ka rasa shi au bi da'awatihi ko da da'awarsa yaga yayi shekara hamsin yana wa'azi yana da'awa sai ya rika jin cewa anya yanzu shi ko a sa shi a cikin yan wuta yana jin wannan abun to Allah madauki wannan shi ma sai ya bata masa aikinsa au bi harakatihi ko wani motsinsa au ila akhirih ko dai zuwa wannan ƙarshen irin waɗannan al'amura dai wannan usulubin da malam ya saba amfani da shi kenan kamar ya ce au bi ghairi zalika duk a zancen malam salih alaihi shi galibi in yana maganganu kaza kaza zai ce ila akhirih ila akhirih yana nufin har zuwa kamar etc ne mana har zuwa ƙarshen irin makamantan waɗannan al'amura ɗin kamar da muke cewa da Hausa da sauransu da sauransu lakinnahu laysa ala sabilin wa sunnatin amma yana yin irin wannan abu ba a kan hanya daidai yake ba ba kuma a kan sunna yake ba fa innahu faqa al-awwala hadha al-akhir wannan na ƙarshen ya fi na farko wali hadha qala dan haka ma yace ma'ana mutum ya zama yayi da yaƙini da tsoron Allah to ya fi masa da a ce yayi babu yaƙini babu tsoron Allah to shi ne shi yasa ma yace wali hada qala wala mithqalu dharratin yani aqallul qalil mutum yayi mafi karancin aikin da zai yi yayi shi min birrin na aikin da'a yani min amalin salihin mutayaqqanin wanda yake akwai yaqini ala sabilin wa sunnatin bisa tafarkin musulunci da sunna ma'a taqwa tare da taqwa مع خوف من الله جل وعلا تارد سوران الله مدوكتي لأن الله جل وعلا يقول في وصف عباده خاصة عباده الله مدوكي ينا صفا تباينسا كيف أنت تنباينسا ينا شوى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سوني وأن suke bada abin da suke bayarwa ma'ana suke aikata abin da suke aikatawa wa qulubuhum wajilatun alhali zukatansu suna cikin tsoro shine wajila suna cikin tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wannan aya magabata wajen fassarar wannan aya din malam bai kawo ba anan abinda ake nufi da wannan wa qulubuhum wajilatun anna al-a'mala la tuqbalu minhu cewa suna tsoron cewa waɗannan ayyukan da suka aikata Allah ba zai karɓa ba a rawato wannan daga Ibn Abbas da Aisha da dai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asna alaihim bidalika nan Allah madauki yayi ba musu da wannan yu'tuna suna bayarwa yusalluna suna kuma yin sallah alqalila kadan suke yi aw alkathira ko kuma dai da yawa bi hasabi ma kataba Allahu lahum gwargwadon abin da Allah maɗauki ya rubuta musu rubutawa wasu iri nan ake nufi alauhul mafuk rubutu na kaddara ma'ana abin da Allah ya kaddara musu yawa mutum ya aikata gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa zai aikata ya tasaddaqun suna yin sadaka yad'una suna yin addu'a ko wa'azi ko da'awa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da aikin alheri yanhauna 'anil munkar suna hani daga mummunan aiki yansahun suna yin nasiha har yanzu lakin na qulubahum sai dai zukatansu wajilatun suna tsoro annahum ilaihi jalla wa ala raji'un cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangiji kuma sannan ko za a karbi wannan aikin ko ba za a karba ba wancan maganan wa ma kutiba lahu din ta tana mun ai ina jin mun yi wannan zancen ko darasin mu na karshe dai anan din maganar Imam Malik da wanda ya rubuto masa nasiha akan baya sallar dare ko yau mun yi wannan to shikenan ba sai mun maimaita ba yau wannan yana nuna mana cewa kullum mutum Allah madauki ya kakkasa mutane gwargwadon yadda ya so wajen da'ar da suke masa wani zaka ga ya fi ƙarfi a kan ya mai da hankali wajen sallar dare baya barinta wani kuma azumin nan sawa'un ko na litinin da alhamis ko na kwana uku a kowane wata ko siyamu annabi dawud kamar yadda dai muka sani wani kuma yawan karance-karance zai tashi haddare aikinsa kenan wani kuma karantarwa ita ya ɗauka wani kuma sai ka samu ya haɗa duka yana yi wani sai ka ga yana yin wancan din yana yin wannan kuma shine a fita da'awa wani kuma za ka same shi wani salo yake na da'awa irin taimakawa marayu ita ma wata ibada ce yawa ya ta binciken ina gidan marayu suke ko da ba daga aljihunsa zai ba zai taimaka a nemo kuɗin da za a taimakawa marayu wani kuma ayyukan wakafi wani ginin masallatai wani wannan ɗin fa ya mai da hankali a kai sai ka gan shi a sauran abubuwa ba ruwansa amma a wannan din saboda alakarsa da Allah ya sanya ta ta wannan gefen kuma ya yi ikhlasi a ciki sai ga a wannan din ya kware ya je wannan ya shiga nan ya shiga nan ko da baya yin wasu abubuwan na nafilfili yadda wasu suke yi to shi yasa daga cikin ɗabi'a da tarbiyya ta malamai ka daina wulakanta aikin da wani yake yi ko dan kai kana yi shi baya yi kana ganin kamar yana yin kaɗan kai kana yi da yawa kai masa addu'ar taufiƙi a kaɗan ɗin da yake yi kai kuma kai addu'ar kai ma Allah ya baka taufiƙi a mai yawan da kake yi wannan shine babban abu haka nan fage-fage ɗin kada wani mai wa'azi ko mai da'awa ya ce dan me za a riƙa yin wa'azin maguzawa ana fita wani abin da ya mai da hankali a kansa kenan shi ba zai yi cikin musulmi ba wannan kuma zai tashi kullum cikin kurame ma yake yi ko wani kuma makafi yake taimakawa to karka soki wani ta bangaren da ya nuna nan ya iya nan yake so yi karfafa shi ake yi sai zama kuma dama tunda aikin kai kadai ba ka iya duka ba taimaka masa shi a can kai kai anan wani ya tafi can wani ya tafi can haka in rarrabuwa ne gari gari wani ya tsaya a wannan garin wani ya tafi wani garin kowa da ya isar da saƙon Allah subhanahu wataala kuma kowa zuciyar nan dai ya zama ita ce da ikhlasi a yi alaƙa da Allah kowa ya nemi aljanna da aikin da yake aikatawa Allah ya ba mu dacewa to sai ke cewa ina ne sai ce ma a taqwa wa yaqin ya koma sharhin wannan bangare na wannan kalma ma a taqwa wa yaqin da aikin da aka yi shi ko da gwargwadon ƙwayar zarra ne in dai akwai taƙawa da kuma yaƙini to sai ce al-yaqinu huwa as-sidqu fi al-i'tiqadi was-sawabu fihi wal-quwwatu fil iman wa adamu at-taraddudi wash-shubhatu fihi shikenan an maka an ka an matso maka da ma'anar ko yawa da me da me ne as-sidqu fi al-i'tiqadi aqidar ka ya zama abin da ka ƙudurta to da gaske kake yi ba wasa a ciki babu wasa a aƙida wasu fi kuma ya zama akan daidai kake aƙidar akwai bambanci tsakanin yi da gaske da kuma yi akan daidai mutane da yawa aƙidar su da gaske suke yin ta shi yasa za su iya yaƙi a kai ko da ba daidai ba ce to nan kiranka ake yi ka yi da gaske aƙidar kuma ya zama akan daidai kake ya zama kullum kana tare da abin da yake bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar ka zama tare da masu bid'a wal quwwatu fil iman da karfi a cikin imani wa adamu taraddudi wa shubuhati fihi kada ya zama kana kai kawo banda raba kafa a imani ka yadda dan 99% saura daya Allah baya san wannan shi Allah zancen imaninsa gaba ɗaya ake yi ba kamar ayyukan ɗa'a ba ne ko gefen aƙida daban ayyukan da'a daban a ayyukan da'a gwargwadon abin da ka iya shine aka dora maka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da na hana ku ku nisance shi abin da na umarce ku da shi kuwa ku yi abin da kuka iya wannan ayyukan da'a na gaɓuɓɓa amma na zuci ba ka cewa na yarda da Allah haka 50% 75% a'a dole ne ya zama gaba ɗaya ka yarda da komai shi yasa a babin ziyadatul imani wa nuqsanihi da malam suke magana a babin aqida suna magana ne ba a bangaren kawai iya tasdiki ba akan a'mal ne akan ayyuka shi yasa ake cewa yazidu bi ziyadati al'amal ko bi ta'ati wa yanqusu bi naqsiha amma shi imani na yadda da gaskata Allah to ba a raba kafa a gaskata Allah dole ne ka gaskata gaba daya mun fahimci abin dole ka samu karfan yaqini to wannan yaqini shi ake faɗa anan kar kuma ka samu shubuha shubuhar da za ta raunana maka imaninka shi yasa duk inda mutum zai samu shubuha a imani to a shar'ance an hana shi ya je wannan wurin duk malamin da ka san bid'a yake karantarwa kuma zai faɗi wani abu da zai raunana maka fahimtar ka ta sunna to kar ka saurare shi ayyubu sakhtiyani wata rana wani ya kira shi daga cikin mu'tazilawa zo mu dan tattauna sai ce ba zan tattauna da kai ba yace aya ɗaya ce fa kawai ka zo mu tattauna akan ta yace wallahi ko nisfu aya ya dau auduga ya toshe kunnensa ya wuce yace bana so in ji me kake faɗa saboda kada in zauna ka faɗi wata bid'a ka faɗi wata shubuha ta je ta makale min alakata da Allah ta yi rauni wanda in zauna da imani na to haka mutum yake kokari ya tsare imaninsa kar ka ce wai ai ni ai ai gwanda kawai kowane malami ya faɗa ai ka ji gaskiya ka ji mana ai kai gaskiya kake nema duk malamin da zai amfani da aya da hadisi da zancen malamai wani ma ya zancen ya kawo aya da hadisi da zancen malamai kuma ga sabanin su babba a aqida to dole ɗayan akan gaskiya yake ɗayan akan bata yake to ɗayan ashe kenan yana wasa da ayoyin da hadisan yana rubuta mabiyansu mabiyansa to karka bari ka saurari irin wannan domin za a jefa ka a kwanar karka ce ai ni mai bincike ne mai bincike shine malami da ya iya yana da ala ta yin bincike ya san menene istidlali ya san ayoyin ya san hadisan to shine zai ji idan manyan malamai irin su ayyuba as-sakhtiyani yana gudun ya ji shubuhar dan bid'a ina ga kai shi fa babban malami ne a cikin tabi'ai yana ruwato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne daga cikin malamai to amma wani yanzu shi ba malamin bane amma saboda an samu hanyar jin wa'azozi daban-daban sai a ji shi yana jin wa'azin wani malami wanda yake karkatacce zai iya sashi a hanyar da ba daidai ba sai a ce masa kul sai ce to ai mu kowanne ji muke saboda mun san duk inda gaskiya take ai zamu bi in ba ka da ilimi ba za ka iya tantancewa ka rereye ina gaskiya take ina bata yake ba zaka ka guji abin da zai sa maka shubuha a aqidarka a tauhidinka wannan dai shine mazhabin salaf magabata wajen irin waɗannan abubuwa da mu'amala da su Allah tsare mu qala yana cewa mithqalu dharratin min birrin ma'a hadaini shartain tare da waɗannan sharuɗa guda biyu wato taqwa da yaqini al khawf wal yaqin shine tsoron Allah da kuma yaqini yace a'zamu wa afdalu shine ce unzur ka duba ka gane yace a'zamu awwalan farko shine mafi girma sannan afdalu sannan sai yace afdalu kun fahimci abin ma'ana me ya fara faɗa a'azamu sannan kuma afdalu shine nan malaki cewa ka duba ka ga yadda ya faɗi wannan sai ce wannan ya fi girma wajen addininka da tsare maka addininka sannan kuma sai a zo a zancen falala da daraja yawa wa afdalu sannan wa arjahu inda Allah a wurin Allah a ce kana tsare imaninka duba ku ga yanzu barawo satar me yake satar dukiya wala Allah Allah kiyaye in ya samu wata ran ya samu nasara kuma sai ya rasa mutum ya rasa wa mutum hatta ransa garin ya sata to shi kuma mai bid'a da zai jefa ka a bid'a da mai kafirci da zai mai da kai kafiri misali shi kuma satar me yake yi satar zuciya da satar imaninka mai hankali wanne zai fi tsorata wannan na biyun zai fi tsorata dukiya in an sace za ta dawo rai in an kashe kashe hidi ne kai ko ba haka bane amma idan aka yi maka wayo aka kwace ma imani aka sa maka shubuha aka sa maka bid'a aka karkatar da kai daga hanya to shikenan an cuce ka musamman kuma ya zama har a iya baka a lakana maka dalilin da zaka iya kare wannan bid'a shi sa ka kiyayi sauraron wanda zai sanya ka a hanyar da ba daidai ba duk malamin da ba zai hada ka da Allah ba fa ba ka da ba ka da alaka da shi shi yasa hatta wajen ilimi da karatu ai malamai suke tarbiyantar da mu hatta a aiki ka dubi malami mai ilmantarwa wanda ya fi aiki da iliminsa ka fi lazumtarsa fiye da wanda ya iya haddace komai amma kuma aikinsa ba daidai ba ne saboda yau da kullum tana sa ka riƙa ganin tun ana yi ana yi sai ka riƙa ganin ko aikin ma ba shi da muhimmanci to wannan abin shi ma sai haifar maka da rauni a zuciya cewa ashe tun da su wane ma suna kaza to ashe mu ma mu riƙa ɗan buya muna yi ana samu wannan ko ba a samu to shi yasa mutum ya kiyaye alaƙan nan da Allah ta fi komai tsada ta fi komai muhimmanci kada ka bari kai wasa da addinin ka ka je ka halaka to shi ne da yake cewa a'zamu inda Allah min amsalil jibali ibadatan min al-muqtabin wa hadhihi al-kalima min fiqhihi al-azim wannan kalma tana da cikin fiqhun wannan bawan Allah Abu Darda'i babban fiqhun sa radiyallahu anhu arda yace wa hakaza kana tariqu as-sahabati ridwanullahi alaihim ala hada hakanan hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su dukkaninsu akan irin wannan minwalin suke haka za ka riƙa jin maganganu na hikima daga gare su shi yasa ibn al-qayyim ya faɗi wannan magana cewa su ne a gaba da mu a kowanne alheri ash-shafi'i ya riga shi faɗin wannan mun taɓa faɗa ta anan ko al-imam shafi'i yana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san da suke mana ko alherin da alherin da muke so kanmu to nasu ya fi mana amfani a wurin Allah mana yadda suke son alheri mu same shi ya fi irin yadda mu muke son alheri duk yadda kake tsammanin alheri kake kai to abin da sahabbai suka hango maka ya fi wannan naka din muhimmanci to sai ki cewa fi hada a wannan magana akwai wasfun nabiyyi haka ne ko wasfun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-khawarija bi annahu yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية wani ai ya dace a kawo shi a wannan wuri ko mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari dangane da khawarijawa kun san dai khawarijawa khawarijawa su ne firka ta farko da ta fito a tarihin musulunci da sunan firka da ta fara bantarewa daga jumhurin musulmi su ne suka kafirta Ali bin Abi Talib da duk wanda da Muawiya da duk wanda ke tare da kowanne ɗaya daga cikin su saboda maganar takim mun taba magana a kansu ba sau ɗaya ba to daga cikin siffofin su da mutane da yawa ba su sani ba mutane ne masu yawan ibada mutane ne masu yawan ibada bayan yawan ibada da kuma kwaɗayi akan aikin alheri in sadaka ce za ka gansu a gaba sallar dare wani sai ka samu baya bacci kwata-kwata kullum saboda sallar dare ga ƙoƙarin a fita jihadi ga taimako ta irin abin da suka yarda da shi ba amma eh abin da ba su yarda da shi ba ko dama yanzu da za su yi masa hukuncin kafirci shi yasa a gun malaman hadisi riwaya in ta rawi aka duba aka ce wannan rawin yana cikin khawarijawa to hadisin su min awsaqil ahadith min asahhil ahadith saboda su ƙarya a gunsu haram ne kafirci ce da haka in aka ce wannan mai riwayar daga cikin hawarijawa ne hadisin sa karba ake sai idan akwai wata bid'a da take da alaka da wannan abun na ra'ayinsu na hawarijanci shi ya ruwaito to shi ba za a karba ba amma in ba haka ba hadisin sa mai inganci ne kuma shi sika ne saboda me ba sa ƙarya domin su abun su fa in kai ƙarya fa ka kafirta in kai zina ka kafirta kafirci na fita daga addini gaba ɗaya mutum ya zama ba musulmi ba shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi cewa ya haqiru ahadukum salatahu bi salatihim ina so ku duba wannan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwa yake gaya wannan magana sahabbai yake gaya amma kuma su khawarijawa a cikin wa suke a tabi'ai suke ba a sahabbai ba yawwa a cikin tabi'ai aka same su ba a sahabbai ba babu bukhari babu mai wata bid'a a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi annabi sallallahu yana gaya wa sahabbai ɗayan ku zai kaskanta sallarsa idan ya kwatanta ta da sallar ɗaya daga cikin su ma'ana in ya ga ɗaya daga cikin su yana sallah zai ce kai ashe ni ba sallah nake ko sallarsa nesa ba kusa ba ta fita ba to amma ku duba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kilabun nar ya kuma halatta a kashe su sayyidina aliyu lokacin da ya kashe su ya ga shugabansu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin alamarsa za a same shi yana da gundulmi lokacin da aka kawo masa shi sayyidina aliyu ya kashe sai da ya sujada ta shukur cewa ya kashe wannan bawan Allah ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi da yawan ibada da yawan azumi da yawan sallah amma kuma ga irin abin saboda kafirta musulmi ku duba sakamakon su zaka ce sa harkar hukunci akan mutane yake da hatsari sosai ka kiyayi kafirta wani yana da hatsari kwarai da gaske wannan shine jama khawarijawa suka samu wannan sakamakon aka kira su sune kilabun nari annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda ya inda duk kuka same su ku kashe su kuma akwai lada babba ga duk wanda ya kashe su in ji manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam maza ga idan mutane irin wannan sun fito suna irin wannan in ana musu irin sakamakon sai ka ji suna cewa wai ko yancin dan adam ko kuma ana wani zancen wani abu dan za a ba su kariya me irin wannan aqidar ta kafurta al'umma da kawo tashin hankali a cikinta hukuncin sa kenan a hada shi dama da soja saboda duk bayanin duniya da zaka masa shi ba zai yadda ba ta wurin kan bala'i duk abu ba wanda ya fahimta in ba shi ba to shi yasa ba su da magani sai irin wannan hanyar da ake bin su wannan ita ce sunnar sahabbai tun farko kuma har yanzu dan soja sun yi maganin su sam ba abin da zai daga maka hankali bane Allah son ta Allah ya tsare to zancen mu ne ba wannan maganar bane maganar yawan ibadar su da tsayuwar su da ibada da kaga alamar nan ana ta sallar dare da asuwaki ana gogawa amma duk da haka ga sakamakon su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me babu yaqini babu kuma tsoron Allah a ciki babu tausayin al'umma a ciki Allah tsiri to sai ki cewa har yanzu falaisatil ibratu bi kasratil ibadati abin lurar ba shine yawan ibada ba au bi kasratil jihadi ko yawan jihadi au bi kasrati kaza wa kaza ko yawan kaza da kaza au bi kasratil da'awati ko da yawan da'awa kace ka shekara nawa kana da'awa kai da iya ne mai da'awa al ibratu هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق shin wannan abin da kake ya dace da musulunci ya dace da sunna ko ko bai dace ba shine babban abin da zaka nema in ko wannan ne anta ala nafsika basir babu wanda ya fi ka sanin abin da kake yi da ka kiyaye kar ka bari garin neman yaban mutane ka ruɗu ka shiga halaka ka tsaya ka tabbatar da tsakaninka da ubangiji kana da yaƙinin cewa daidai abin da Allah yake so shi kake yi kuma ladan Allah kake so bisa shi kake yin wannan aikin ba dan jama'a su yaba maka ba sai ce fa idza kana ghayra muwafiqin idan aikin nasa ya zama ba daidai yake ba bai dace da sunna ba fa innahu walau kana amsal aljibali fa innahu la naf'a fihi to komai yawansa ko ya kai girman duwatsu manya-manya to babu amfani a wannan aikin da mutum yake saboda babu yaƙini babu ikhlasi babu tsoron Allah a ciki au anna ghayrahu anfa'u minhu ko kuma in wani layi ya dauka na wata ibada to wani wanda ba wannan ba yafi wannan ibadar da kake yi amfani yace hadha al-athar wannan athar na bayyana mana dai me ake nufi da athar ko yawwa ma'ana wannan abin da aka ruwato duk da dai asar ana kiran hadisi ma asar alkhabar shi ma hadis hadis duk ana faɗa so amma dai ya shahara gun malamai in an ce hadisi an fi itlaqin sa ga marfu'i in an ce asar an fi itlaqin sa ga abin da aka roto daga غير النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الصحابة والتابعين سيشي رواه الإمام أحمد في الزهد الإمام أحمد يروتون حديثي كتاب الزهد وأبو نعيم في حلية الأولياء يتي بإسناد لا بأس به da isnadi ba shi da laifi dai to mun dai ji me laifin ko laifin kuma hakika babba ne a gun malaman hadisi wala Allah malam ya samu wata hanya ne ta wannan riwaya wadda ni dai ban same ta ba ban sani ba dan mutsitsin binciken da ne akan wannan hadisi ko wannan asar sai ce wa yazharu bi hadha fadlul islam sahih da wannan zai bayyana gare ka falalar musulunci na gaske wani yana tambaya akwai islam sahih da kuma islam gairu sahih akzan bi mafhumil muwafaqa mun dauki mafhumul muwafaqa na wannan zancen hmm da gaske akwai to al islamu sahih hal yusamma islaman aslan hmm ma'ana ana cewa wannan musulunci ne na gaske wannan ko musulunci ba na gaske ba musulunci ɗaya ne eh to a wata mahangar ba matsala ba ce muƙarana ce da cewa al'umma kowa yana da awar musulunci ko ba haka ba ne yawwa to amma kuma ba kowanne mai da'awa ne yake kan abin da yake shine daidai ba don haka ashe kenan idan ka ce musulunci na gaske to ƙoƙarin kaucewa karka kafurta wanda baya wannan fahimtar da kake mun fahimci abin yawwa ba wani suka bane har yanzu yawwa musulunci na hakika na gaske wa fadl sabili wa sunna da kuma falalar bin hanyar da sabilullah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun ji a wannan asar din wa fadl mutaba'ati al-jama'ati al-ula da kuma falalar a ce mutum ya bi al-jama'ati al-ula su ne as-salafus salih magabata na kwarai wa anna ashaba zalika idhal tazamuhu kuma cewa ma'abuta wannan hanyar ma'ana waɗanda suka rabauta da bin as-sabili was sunna idhal tazamuhu in suka makalkale wannan hanya din fa inna Allah jalla wa ala yubariku lahum fi qalili a'malihim to wannan ita ce ta hanyar da wannan asar din ya zama ya dace da wannan littafi na fadlul islam kun fahimci abin cewa wanda ya rike musuluncin kwarai ya tsaya akan sunna to aiki kaɗan ma idan ya yi zai samu falala fiye da wanda ya aiki da yawa ba akan wannan hanyar da yake ba mun fahimci abin kaga kenan ashe akwai al-islam as-sahih kenan wanda yake akan hanya daidai wanda yake alas sabili wa sunna to idan akan sa kake aiki kaɗan ma da za ka yi za ka samu lada da yawa alhali kuwa wanda ba akan wannan hanyar yake ba yana kan bid'a yana kan wata hanya daban da ta saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk sallarsa ta dare duk azumin sa saboda rashin wancan abun to ba zai samu ladan da zaka samu ba mun gane abun Allah zai musu albarka fi qalili amalihim ayyukan su kaɗan wa yunammiha lahum kuma zai haɓaka musu wannan ayyukan nasu wa yakunu amaluhum a'zama aikin su kuma zai zama yafi girma a wurin Allah wa arjaha kuma yafi rinjaye a wurin Allah wa afdala kuma yafi falala da daraja a wurin Allah mimman yakthiru yadda wanda yake yawaitawa mimman yakthiru daga wanda yake yawaita aiki walakinahu ala ghairi sabili amma kuma ba akan tafarki madaidaici yake ba wannan shine karshen abin da yazo a wannan babi babu fadlil islam wanda shine darasinmu na nawa kenan akan sa darasi 37 muke kenan akan wannan babi na fadlil islam kuma da fatan duk abin da ya gabata a ciki insha Allah an fahimce shi sannan kuma da fatan an fahimci wala Allah wata rana za mu waigo mu dan yi tambayoyi ayoyi da hadisai da malam ya kawo da asar babban abin da ke so mu riƙe a wannan darasin kowa ya riƙe ya fahimci wajhu addalala ko wajhu zikir shaykhi li hadha an-nass ayatan aw hadithan aw athara fi hadha al-bab ma'ana ta wannan bangare wannan aya ta shigo munasabar a ambace ta a wannan babi ko wannan hadisin me yasa aka ambace shi in muka duba mun koma farkon babin shafi na tara ku duba shafi na tara ai abubuwan da ya ambata mana akwai ayoyi guda nawa uku ko ko hudu al-yawma akmaltu lakum dinakum qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin da kuma ya ayyuhan nasu aw ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum yu'tikum kiflayn wannan ayoyi guda nawa kenan uku kowanne sai da muka tsaya muka nannaga sababin da kuma munasabar shigar su cikin wannan babi ta ina ake fahimtar falalar musulunci a wannan aya ta farko da ta biyu da ta uku ko akwai bukatar sai mun maimaita babu bukata yau a yi muraji a kowa da kansa hadisin ibnu umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam qala masalukum wa masalu ahli alkitabaini ka masali rajul hadisi na ɗaya kenan ko hadisi na biyu hadisin abu huraira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا حديث نبي كنا سيكون حديث دا بخاري تعليقا أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ولا شيء أكو ونقى آية أكو حديث أكو كو يوا سيكما أثر بدابيو أثر دون أبي بن كعب سيكما أثر دون أبو الدرداء ونقى منا دا أبو بوا قدانا وكنا تقص nassi takwas to kowane nassi ka kiyaye ta yaya wannan nassin ya dace da wannan babin wacce mahanga malam ya kalla domin inda a kitabu tauhid ne malam ya yi mana wannan aikin ya huta ya hutar da mu a kitabu tauhid ya yi fihi masail ko zai ce mun riko kaza a wuri kaza kaza mun fahimto shi ne daga wuri kaza to amma anan bai mana wannan ba kamar da bukhari yayi haka yayi anan wurin sai ya kawo babi sai ya kawo ayoyi sai ya wuce da hadisai shi yasa yake buƙatar wannan littafin a ce an yi sharhin sa kuma sai muka samu sharhin sa daga malamin da ya san shi sosai shi yasa za ku ga muka fahimci abun gwargwadon hali to kowa ya ƙara fahimtar waɗannan nasoshin da aka kawo alaƙar su da babin taya suka shiga cikin wannan babi la'alla wata rana za mu karanta insha Allah darasin za mu tambaya akai darasin mu na gaba za mu tashi akan babu wujubi ad-dukhul fil islam babin wajibcin shiga musulunci shine insha Allah abin da zamu ji shi ma da nasoshin da ya kawo da kuma sharhin da malam ya kawo mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka abin da muke karantawa Allah ya kyautata mana niyoyin mu Allah ba mu ilimin da zai amfane mu Allah ya ilmantar da mu ilimi mai amfani Allah kuma ya hana mu ruduwa da abin da muke kai ko a ilmance ko a aiki Allah son ta'ala ba mu gamdakatar cikin duk abin da za mu faɗi da abin da za mu aikata idan mu ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu